babul aimani wan nuzuri babin rantse-rantse rantsuwa wanda ainihin zai sa mutum ya yi kafara da wanda babu kafara wan nuzuri da kuma ainihin bakace duk za mu karanta. يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب yace yaminuna rantsuwanmu a shari'ar musulunci rantsuwan da zai janyo matsala ko wanda mutum ya za shi yayin rantsuwa shine taqiqu mutum ya tabbatar da malam ya jibi abin da bai wajaba ba billahi ya ainihin rantse da Allah kamar ya ce wallahi sai yayi kaza kuma wannan abu kazan ba wajibi bane akan shi ko kuma ya ce wallahi ba zai abu kaza ba to yanzu a nan abin da ya rantse ba zai ba sai ya aikata abin ko abin da ya rantse a kan ya sai bai yin ba lokacin da ya kayyade ya wuce to a nan za a ba shi hukunci na rantsuwa ya rantse billahi da Allah au sifati ko da sifofin Allah wal kutubi ko kuma da littafan Allah duka rantsuwa ne wanda zai iya kama shi in ya bi hanyoyin da ainihin rantsuwa za ta kama shi to rantsuwa ne ya ce kala uku ne na farko fallagu akwai ainihin rantsuwa ya sashiya wanda Allah ba zai kawo mutum da shi ba kamar yadda Allah ya ce la yu'akibu kuma la bi lagu fi aymanikum shi na zu shine an ya zahara na fiyu ma ta qad korewan abin da ya kudire rantse din ya zahara ya bayyana shi lokacin da ya rantse shi kawai ya yana yakinan wannan abin haka ne kawai sai da ya rantse daga baya sai zo ya bayyana shi abin da ya rantsa nan ba haka bane to wannan ya zama lagu yamini babu zunubi tunda ba da gangan ba kuma babu kafara a kan shi kuma yanzu misali kai ne ka san aran ma ya fita da farar mota sun tafi ainihin cikin gari sai kawai ka hau kan kwalta sai ka hango irin motar sagga shi nan da irin rigan shi da komai sai wani ya ce ai sa aran ma suna can gari ka ce na ai aran ma gas nan a kwalta aka ce ba shi bane kace gashi nan sai kace wallahi shi ne kai kawai yakinan kana ganin shi ne kawai suna tawowa sai ana zuwa da shi ba shi bane ashe wani makamancin sa ne ka ga wannan rantsuwar ai ba ka rantse da gangan bane ka rantse akan abin da kawai kana da yakinin shi ne sai ya bayyana ba shi bane yanzu wannan babu kafara kuma babu zunubi a kanka saboda lokacin da ka rantse din kana ganin yakinan haka ne ko kuma wani abu ne aka yi sai aka ce ma shekaran jiya ne sai ka ce jiya ne har karan sai kai kana ganin jiyan ne da aka zo aka buga lissafi sai ka fahimta ashe ba jiyan bane shekaran jiyan ne yanzu wannan duka babu kafara babu ainihin laifi lahin sai ya ce babu kari a irin wannan rantsuwan ko billahi billahi faqad fi ma aqad yace shi karya rantsuwan da mutum zai kafara sai idan rantsuwan ya yi billahi da Allah ne ko da sifofin Allah ko da littafin Allah kuma ainihin fima a tsad ya rantse ne cikin abin da ya kudure faruwan abin ko rashin faruwan misali mutum ya ce billahi da zai sai ya yi abu kaza ta ya rantse da Allah cikin abin da ya kudure sai ya yi ko kuma ya ce billahi da zai ba zai yi abu kaza ba to irin wannan ne idan ya saba za mu ce sai ya yi kafara ya rantse zai yi sai bai yi ba ko ya rantse ba zai ba sai yanzu a nan zai kafara walakin yuwafikum bima aqatum al-aymani ji cewa ko wa mithlu istisna ko tankwacin shi ne ma istisna idan ya toge shi ma ba zai kafara ba misali mutum ya rantse billahi hadi sai na yi abu kaza sai ya ce insha Allah sai kuma me yi abun ba to yanzu wannan insha Allah da ya ce ba zai ya sa ba zai kafara ba walau sirran da ko da insha Allah abu ya faɗa shine walau siran da dauko da akwai ya furta insha Allah idza nawa amma fa da sharadin sai in danda niyan halal yamini ya warware wannan rantsuwar ne yake insha Allah banda inda mutum dama ya saba shi da abin da zai bada ya ce insha Allah ko insha Allah insha Allah yanzu ma da rantsa zai ba irin wannan insha Allah da ya saba wannan ba zai bar aiki ba saboda wannan insha Allah ai wanda ya saba ne na tabarruki sai idan da ya rantsa din ya faɗi insha Allah dan kar in ya karya rantsuwar ya kafara shine in ya karya za mu ci ba zai ba sannan bin nasa ya jera ta da ainihin maganar nashi amma da ya rantsa din sai da aka ɗauki lokaci can an ji wasannin ya ce insha Allah wannan ma ba zai amfani ba dole sai ya haɗa amin ya Allah amal gamus to da ma rantsuwa mun ce kara uku ne akwai na gude min akwai mun akida akwai kuma gamus to amal gamus amma rantsuwa da take dulmiya mutum a wuta shine a shakku mutum da ya rantsa akan shakku kana shakku ba ka da yaƙini akan abin ka rantse au qasdul kadhibi ko da nufin ƙarya ma ka san ƙarya ne sai ka rantsi akan ƙarya to wannan rantsuwan ba za ta kafir ba za ka yi masa kafara ba me za ka yi walmata ku kaje jin kawai tuba ne waje ba saboda in ka yi kafara ma kafara ba za ta iya kankare laifin wannan rantsuwan ba kawai ka tuba ga Allah in Allah ya so ya gafarta maka ka ƙa'ilin huwa yahudi masalan kamar mutumin da ya ce huwa yahudi in bai yi abu kaza ba ya zama ba yahudi masalan ga misali ba na haka ba mutum ya ce wai in bai yi kaza ba kafiri yake ko ya zama ba yahudi ko ya zama kaza to wayannan duka rantsuwa ne wanda babu kafara sai dai mutum ya tuba ya yi istighfari in fa'ala shay allazi kan fa'ala yace ya zama bai hude ya aikata abin da kuma gashi ya aikata abin to yanzu ba komai sai dai ya je ya tuba ya yi istighfari wa man yuhalim ma ahallallahu la duk mutumin da ya haramta wa kanshi abin da Allah ya halalta mar fala tuhannisu karka sa shi karin rantsuwa idan ma fa ala ya aikata yace kai dairan da ya ƙara zuwa fituskum duk abin da ya halatta gare shi ya haramta wa kanshi sai gashi kuma yau ya je fituskum din ya dawo to yanzu duk abin da ya haramta ne da abin da ya halatta bai haramta ba saboda dama ai ba shi yake halantawa ba shi yake haramtawa ba asalin abin Allah ne ya halanta bai da daman ya haramtawa kai shi wannan abu in lam yakun min zawjati amma ban ba shi da mata wa min ama ko kuma baiwa in yana da mata ko baiwa sai mu ce to kuma ka ga matan nan taka asali ba halal bace hanya ka bi ka halalta ta to yanzu da kace din halal ya haramta hanyar da ka bi ka halalta ta din ya sa ta haramta illa iza sha sai dai idan dama almajini ne ya taɓa karatu da ya zo sai ya toge ya ce ban da iyali na duk abin da ya halatta ya mace ba ya iya mata shi ne illa iza sha sai dai idan ya ware iyalin nashi wa illa in bai ko ware iyalinsa ya faɗa to lazi ba fu wannan haramci ya zubuce shi a iyalinsa kamar mutum ne ya ce iyalinsa kin haramta gare ni kaga yana zaman shi kawo ne in ya ce duk abin da iyalinta ya haramta a kan shi kuma bai toge iyalin shi ba to kaga iyalin shi ta shiga ta zamo ainihin shi kawo wai ya alani ya ji man fa kuma ita rantsuwa tana tabbata ne a niyyar shi mai rantsuwan mai rantsuwan da ya rantse in akwai abin da yake niyya a rantsuwan da ya yi to rantsuwan za ta tsaya a kan wannan niyyar tashi illa ala haƙƙin da wal mustalifa sai dai idan zai rantse a kan wani haƙƙi ne wanda mai rantsar da shi ɗin ya yi niyyar wannan haƙƙin to yanzu rantsuwan shi zai tabbata a niyyar mai rantsar da shi ba niyyar shi ba yanzu misali mutum ne yake bin ka bashin dubu ɗari sai kai musu ka ce baya bin ka kai ƙara idan aka je wajen shari'a ai akwai nassin annabi a nassin ainihin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara shi ne ya kawo ƙara ya kawo shaidu in bai da shaidu yaya wanda ya yi inkari ya rantse ya kubuta ba shi ne shari'ar ba ya kawo kara ina shaidu ba shaidu sai aka ce bawan Allah za ka rantse sai ka ce za ka rantse aka ce je kai alwala ɗauko ƙurani na wasu salati aka zo shi kenan sai ka zo billahi da la ilaha illa huwa ba shi da kokobo a kaina sai wai kake nufin a wannan kan ne a yanzu dama ina kokobo a kanka yanzu kaga kai niyyar ka kana nufin wai a kanka a yanzu ne ba shi da kokobo shi kuma kaga rantsar da kai da yake yana rantsar da kai akan hakkin sa ne to yanzu wannan niyyar sa za a duba ba niyya ka ba yawa yanzu wannan cewan wai kai a kanka kake nufi ba zai ma amfani ba abin da ya niyya ya rantsar da kai a kai za a ma amfani shine illa ala haqqin nawa al mustalifa wa kunsi salbini yatin wa quyidat bil urfi ba da basihi in fukida to idan mutum yayi rantsuwa in yana da wata niyya wanda ya rantse wannan rantsuwan akai to wannan ana ana kebe rantsuwan da ya mudaraki da wannan niyyar tashi yanzu an yi wani abu ne a nan sai ya ce wallahi ba zan ƙara magana da kowa ba shi sai kuma yana zuwa bakin kwalton nan sai muka suna hira da wani ha kai da kace ba za ka ƙara magana da kowa a yau ba sai yace ai a tsangaya nake nufi niyya ta a tsangaya tun da ai rikicin a tsangaya aka yi yanzu wannan niyyar tashi ta keɓe rantsuwar shi wannan maganar da ya wani waje ba zai taɓa wannan rantsuwar tashi ba. wa kuyi dan bil urfi kuma ana ƙayyade rantsuwar bil urfi da al'ada idan ainihin rantsuwa sai rantsuwar nashi ya zama al'ada akwai abin da ake nufi to yanzu za a tsayyade rantsuwar nashi da al'ada yanzu misali a al'ada idan aka ce ainihin nama kaga ai nama naman rago ko naman shanu shi ake nufi yanzu misali mutum da ya dauki naira dubu ya ce wani da Allah kun je gari ka siya min nama sai ka siyo mai kifi zai karba a ba zai karba ba to sai ya rantse wallahi ba zan ƙara cin nama a garin nan ba kawai an jima sai ga mai kifi ya zo sai ya siya ya ci ha kai da kace ba za ka ci nama wannan ma ba nama bane sai mu ce amma a al'ada in an ce nama ba naman kifi ake nufi ba kaga an kayyade rantsuwan shi da al'ada ba da bastihi bayan kuma za a lura da abin da ya janyo rantsuwan in kuɗi dan in an rasa niyya an rasa al'ada sai a duba kuma ga me ya janyo rantsuwan yanzu misali ya tashi tafiya ne sai ya bi ta hanyar da yake fita ta toki din nan zamanin da ba zuwa kwalta ba ko da ya tafi motar sa din sai ainihin kasa ya kama da kyar aka samu mota ta je ta ja sai waye kawai sai rantse ta billahi da zima zan ƙara min hanyar nan zan je mai dubur ba sai rantse ko da ya rantse yau sai aka zo kwalta mai kyau kawai sai gashi akan motar sa ya bi hanya to yanzu a nan kafin mu ce ya karya rantsuwa sai mu ce lokacin da ya rantse me ya janyo rantsuwan ka zo wahalar da ya sha yanzu kuma ina wahalar ta zo ba saboda haka yanzu rantsuwar da karya rantsuwa ba saboda me saboda za a lura da abin da ya janyo rantsuwan yanzu abin da ya janyo rantsuwan akwai babu yawa kofa ce a kuntake mutum ya zo da kyar ya shiga ya ce wallahi ba zan kara shiga ta kofar nan ba ko sai aka babbar kofa aka saka sai bai shiga bai karya rantsuwa ba saboda me abin da ya janyo rantsuwar ai wannan kuncin da ya sha wahala ne yanzu kuma wannan kuncin ya mushe saboda haka ji ana lura da waɗannan abubuwan kafin a tabbatar da kai rantsuwa akan mutum wa kafirin yamin bil wujubi wa hiya ala taqdir wa tartibi yace idan mutum yayi rantsuwa ko kai rantsuwa ka karya rantsuwa to kafirin yamina kai kafarar rantsuwan ka bil wujubi a matsayin wajibi duk mutumin da ya rantse zai yi abu ko kuma ya rantse ba zai abu ba in dai ba ta hanyar niyyarsa ta kayyade ko ta al'ada ko ta abin da ya janyo rantsuwa ba ya zama rantsuwan nan ɗari bisa ɗari yanzu misali mutum ne ya ce wallahi kan rana ta faɗi sai na je hutun kun a dawo sai kuma ranar ta faɗi bai je ba har yanzu anan ba wata niyya ba wani kuzari ba komai dole ne ko ya je ya dawo ko rana ta faɗi ya kafara to sai gashi ranar ta faɗi bai je ba har yanzu anan kafara ya kama shi ko to idan ka zo kafara ya ce ka fili ibina kai kafara don zuwan ka biru jibi a matsayin wajibi dole ne sai kai kafara kuma ita kafara wahiya ala tafiyi wa tartibi ita kafara farkon ta za a baka zaɓi cikin abu uku idan ba ka da su sai a ce ka yi wannan ainihin na hudu ɗin alittarci na farko dai idamu ashirin ka ciyar da miskinai guda goma kullu shaksin kowane mutum mudda ka bashi mutum da bi ɗaya sai ka je ka siyo hatsinka a kasuwa ka haɗa almajirai guda goma kowa ka auna mudu ne ka bashi shi kenan kayan kafara kuma wasa in asha da wa gadda ya inganta idan ya ba su abincin safiya da maraice amma idan abincin za ka ba su ba wai kawai za ka ka abinci a daro ka ce bismillah ka samu kodawa wanda su goma ma za su iya ci abin da gandi biyu zai ci a za ka ba su abinci na cikakken mutum yawwa sai ka kira su ka ce kowa a zuba mar filet da ɗaya idan suka ci sai ka ce kuma ku dawo da daddare ma ku ci ka ba su na safe ka ba su na dare shi kenan ka ce da miskinai goma mun gane shine wasa in asha da hun wa gadda au ko kuma adihi ka ba wa kowane miskini ridilaini ridili biyu kubzan na ainihin waina wal ahabu abin da ya musu wa inda wainan za ka yi kafara bil kudumi ka haɗa musu da ma'i kamar miya ko wani mai ko wani dai abin da za su haɗa ba wai ka ba su ainihin busasshen wainan ba au ko kuma idan ba za ka ciyar ba kiswatun za ka ba su ainihin kiswatu tufafi na ashirin mutum goma kar wajen shi yake waje ba misali sai ka samu ainihin miskinai guda goma sai kowa ka ba shi rigar da za iya yin sallah da ita kowa ka ba shi rigar da zai rufe mar al'aura ya yi sallah cikakkiya da ita kaga namiji ne in ka ba shi abin da zai rufe mar zuwa gwiwa ya yi in mace ce dole ka ba ta abin da zai lullube jikinta kuma ka ba ta mulkin kai to in ka ainihin tufatar da mutum goma shi kenan ka fara ya yi au ko kuma itukuri in ka ‘yanta bawa salimin lafiyayye wanda kar asila ma hakika ya musulunta wato wannan ala tafiri ne kana da damar ko ka ciyar ko ka ci fatar ko ka ‘yanta bawa sun masannan salatan sama ha'in adama idan ya rasa kowanne a cikin nan sai a ce ya azumi uku saboda haka yanzu zaka dubi kayan rantsuwa ce azumi uku ya wuce in jiwa aikan azumi uku sai in ba ka da abin da zaka tufatar ba ka da abin da zaka ciyar ba ka da ba wanda zaka yanta amma yanzu haka akwatin ka cike da tufafi sai ka zo ka ce wallahi na yi rantsuwa ne zan yi kafara azumi uku ya wuce ai ba zai yi ba sai dai ka je ka bude akwatin ka ka tsebo kayan nan ka raba wa garin kukirai suna bukata ko ka yi azumi bai ba tunda in ka lura Allah ya ce walakin yu'azikum lahum walakin yu'azikum bima aqatumul ayman fa kafaratu yake ita'amu ashrati masakina min awsati ma tu'imuna aw kiswatuhum aw tahriru raqaba sai yake me fa man lam yaji wanda ba shi da shi kai ko kana da shi a akwatin ka kace zaka yi azumi ba zai ya ce fa man lam yaji wanda ba shi da shi wanda yake da shi ba dole ya cire sadakar ya ce awon azun matalatan zamanin adama sannan sai ya zo idan ba shi da shi wannan zuru ba ka ce fi shari'a shari'a iltizamu musulmin shine lizumtawa musulmi mukallafin baragagge ya lizumtawa kanshi ma hukumu wannan dubu abinda hukuncin shi mustahabi ne me ba ka ce abinda ake nufi da ba ka ce da Allah yake cewa wani yubunu zurahum ba ka ce shi ne abin da yake mustahabi ne aikata shi ba wajibi ba mutum ya wajabta wa kanshi kamar misali mutum ya ce na wajabta wa kaina bayan magaruban yau zan yi nafila raka talatin kaga nafila talatin ai ba wajibi bane a kan shi to amma in sun da ya wajabta dole ne ko na wajabta wa kaina gobe zan yi sadaka da kosai kwaya dubu dole ya yi sadaka abubuwa ne wanda suke dama mustahabi ne ana so kai amma ba wajibi ba sai ka wajabta wa kanka wannan shine ba kace amma abin da yake ba na ainihin mustahabi ba kamar misali mutum ya ce na wajabta wa kaina gobe zan je tokin nan da kafa in dawo sai mu ce zuwa toki da kafa a dawo akwai lada mustahabi ne ba wani mustahabi wani saboda haka wannan ba komai a kanka sai abin da yake na mustahabi ka wajabta wa kanka ya ce wannan zurfi shari'i iltizamu muslimin shine musulmi ya lizumta wa kanshi mukallafin balagagge mai hankali ya lizumta wa kanshi ma hukumu na dubu abinda hukuncin shi mustahabi ne idan ka san haka na'am wa nazuru kullil mali ba ka can dukkan dukiya mutum ya ce zan yi sadaka da kan abinda na mallaka gobe to uktu bi a yasu bi sulusi da ɗaya cikin uku miliyoniya ne kawai da rai ya ɓaci yara ko sun mara shi kunya ko ya ce wallahi duk gobe zan yi sadaka da dukiya har gidajen nan sai ga shi washe gari an zo an taru shi kuma ya zo ya yi bata wajen mato yanzu ma da yanzu ya za a yi gaskiya wannan dukiya an ya zan iya rayuwa ba ta ya ce alaji da ka a kasa uku ka kaɗe ka rike sauran saboda kare ji ya hukuce mutane. a isu da ɗaya cikin uku a bashi da sauran don an kwace ba zai iya ba. bi naziri mamnu'in wa kurhin da tafi ya ce amma idan ka yi bakacin abin da dama an hana aikata shi wa kuryin ko abin da yake makaruhi ya aikata shi to la ta bi karka cika wannan ba ka cancin da ba rantsuwa kai ba kace ka daura wa kanka zaka sha giya ko da daura wa kanka zaka yi abu kaza na makaruni to wannan cewan ka daura wa kanka kar yasa ka yi ba komai akan ka wa man salatan aw hukuban nazara bi masjidin min as-salati habara bi wa lawnahu bil afdali ka gairihi wa gaira zalatar hayy yace wa man salatan duk mutumin da nazara yayi bakacin salatan zai je yi wata sallah aw hukuman ko zai je yi itikafi li masjidin a wani masallaci min salati daga masallatai uku nan masallacin Makka masallacin Madina masallacin Qudus sai ya ce ya ɗaura wa kanshi zai je sallah ko zai je itikafi a ɗaya daga cikin masallatan nan to yanzu ba hazara dole ne ya halarta dole ya je wannan sallan ko itikafi hazara ne fili ya halarci wannan masallacin don aikata shi kuma walau na wabin abdani ko da ya yi niyan a inda ya fi wancan yanzu misali mutum yana cikin haramin makka sai ya ce na ɗaura wa kaina zan je kudus in yi nafila sai mu ce ka ga yin nafila a haramin maka ya bi a kudus nan amma duk da haka tun da ya ce a ɗora a kan shi kuma kudus yana ɗaya daga cikin masallatai uku nan dole sai ya je amma wa gaira zalatar haƙi banda wannan guda uku duk inda kace za ka je ka wuce ibada kar ka je kawai ka zauna inda kake kai ibada yanzu misali mutum ne ya ce na ɗaura wa kaina zan je yi nafila raka a goma a central mosque na abuja sai mu ce da nan masallacin nan cuwa da can ɗin duk ɗaya ne abdullahi watiya kawai ka tsaya a nan ka yi badanka amma ya ce na ɗaura wa kaina zan je makka in yi sallah sai mu ce akwai bambanci tsakanin sallah a masallacin makka da sallah a nan saboda haka dole ka je